أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم الحمد لله الذي قدر فهدى وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عرج به إلى السماء فرأى من آيات ربه الكبرى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي المناقب والنهى وسلم تسليما كثيرا مؤبدا أيها الناس أيها الناس أيها الناس هذه الخطبة تذكر مسلم على حق الأولاد على الوالدين الأولاد تشمل البنين والبنات و... وحقوق الأولاد كثيرة من أهمها التربية وهي تنمية الدين الإسلام والأخلاق في نفوسهم حتى يكونوا على جانب كبير من ذلك كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يعمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راء وكلكم مسؤول عن رئيته والرجل راء في أهل بيته ومسؤول عن رئيته فالأولاد أمانة في أنك الوالدين وهما مسؤولان يوم القيامة وبتربيتهم التربية الدينية والأخلاقية يخرج الوالدان من تبعة هذه الرعية ويسله الأولاد فيكونون قرة عين للأبوين في الدنيا والآخرة يقول الله تعالى في كتابه العزيز والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين أي ما نقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له فهذا من ثمرة التأديب الولد إذا تربى تربية صالحة أن يكون نافعا لوالديه في الدنيا والآخرة حتى بعد الممات ولقد استهان كثيرا من الوالدين بهذا الحق فأضاءوا أولادهم ونسوهم كأن لا مسؤولية لهم عليهم لا يسألون أين ذهبوا ولا متى جاءوا ولا من أصدقائهم وأص... وأصحابهم ولا يوجهونهم إلى خير ولا ينهونهم عن شر ومن العجب أن هؤلاء حرسون الكل الحرس على أموالهم بحفظها وتنميتها والسحر على ما يسلهها مع أنهم ينامون هذا المال ويسلحونه لغيرهم غالبا أما الأولاد فليسوا منهم في شيء مع أن المحافظة عليهم أولى وأنفأ في الدنيا والآخرة وكما أن الولد يجب عليه تغذية جسم ولده ولد بالطعام والشراب وكسوة بدنه باللباس كذلك يجب عليه أن يغذي قلب ولده بالعلم والإيمان ويكسو روحه بلباس التقوى فذلك خير ومن حقوق الأولاد أن ينفق عليهم بالمعروف من غير إسراف ولا تقصير لأن ذلك من واجب أولاده عليه ومن ومن شكر نعمة الله عليه بما أعطاه من المال وكيف يمنعهم المال في حياته وكيف يمنعهم المال في حياته ويبخل عليهم به ليجمع ليجمعه لهم فيأخذونه قهرا بعد مماته حتى لو بكل عليهم بما يجب بما يجب فلهم أن يأخذوا من مال من ماله ما يكفيهم بالمعروف كما أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هند بنت أتبة ومن حقوق الأولاد ألا يفضل أحدا منهم على أحد في الوقاية والهبات فلا يعطي بعض أولاده شيئا ويحرم الآخر فإن ذلك من الجور والجور ظلما والله لا يحب الظالمين ولأن ذلك يؤدي إلى تنفيرة المحرومين وهدوسة العداوة بينهم وبين المحبو وبين الموهوبين بل ربما تكون العداوة بين المحرومين وبين آبائهم وبعض الناس يمتاز أحدا من, من أولاده على الآخرين بالبر والعدف والعدف على والديه فيقصه والده بالهبة والعطية من أجل ما امتاز به من البر ولكن هذا غير غير مبر للتخصيص للتخصيص فالتميز البارى لا يجوز أن يعطي عودا عن بره لأن أجر بره على الله سبحانه وتعالى ولأن, تمي ولأن تميز البارى بالعطية يوجب أن يعجب ببره ويرى فضلا من غيرهم وأن ينفر وال وأن ينفر الآخر ويستمر في حقوقه ثم إننا لا ندري فقد تتغير فقد تتغير الأهوال فينقلب البار عاقا والعاق بار لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء وفي صحيحين صحيح مسلم وبخاري عن النعمان بن بشر أن أباه بشير بن سعد وهبه غلاما فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نهلته مثل هذا قال لا فأرجعه وفي رواية قال اتقوا الله وأدلوا بين أولادكم الأولاد وفي لفظ أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضيل بعد الأولاد على بعد جورا والجور ظلما وحرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وادمر أعدائك أعدائنا أعداء الدين وانصر عبادك الصالحين في أي بلد ومكان اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله لنا وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه لنا وإن كان رزقنا قليلا فكسره لنا وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما wa musulmi kamar yadda muka ji duka-duka hudubar mu cikin wannan sati tana yi mana nasiha ne da faɗakarwa akan abun da ya shafi haƙƙi na ‘ya'yaye akan iyayensu idan za mu iya tunawa a baya duk da cewa an ɗauki lokaci mun gabatar da huduba inda na ce insha Allah duk da muka ƙara samun dama za mu zo mu goya hudubar a bayan hudubar da ta gabace ta. domin a ƙara fitowa da wasu abubuwa fili waɗanda za su nuna mana irin nauye-nauye da haƙoƙi wadda ike kanmu domin mu sami ganewa da fahimtar irin yadda za a yi mu sauke haƙoƙi da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana a kanmu. ‘Yan uwa musulmi, haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya yi mana ni'ima ita ce ni'ima ta musulunci. Wannan ni'ima ta musulunci ɗin kuma ita ce ta nuna mana irin yadda addini na musulunci ɗin a ƙarƙashin karantarwa da horarwa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yadda za mu rayu da yadda kuma za mu amalanci ‘yan uwanmu. Shi ya sa sai Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani ta yadda za mu fuskanta cewa duk wasu haƙoƙi da ɗan adam yake ganin cewa ya kamata ya sauke to akwai haƙoƙin da suka fi zama haƙƙi a kansa. kamar yadda a baya muka ambata wannan haƙoƙi ne waɗannan muka ambata haƙoƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala. To bayan bawa ya sauke haƙƙi na Allah maɗaukakin sarki, haƙƙi mafi kusanci ga bawa shine haƙƙi na iyalansa da kuma ‘ya'yansa, yaya za a iya tarbiyyantar da su ya kuma nasihantar da su ya ɗora su a bisa turba ta addinin musulunci domin a gudu tare a tsira tare. shi yasa sai Allah madaukakin sarki a littafinsa mai tsarki sai ya nuna mana idan ana magana na muminai daga cikin musulmai ne ake samun muminai din amma ba kowanne musulmi ke zama wa ba mumine ba irin yadda kuma kowanne mumine musulmi ne domin matakin farko shine ka sallama na sallama ku sallama zuwa ga Allah madaukakin sarki bayan an sallama ya ake zama da imani shine ka kiyaye dukkanin ka'idoji na addininka na musulunci din ba wai kawai ka tafi sakaka ka rinka sulki kana cuɗanya addininka na musulunci da wani abu da zuciyarka take so ba mumini shine wanda yake tsayawa a iya inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da Allah madaukakin sarki ya gaya masa a tsaya shine mene shine ka yi abin kamar yadda annabi ya ambata ka yi ka kuma hannu ko kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga hani daga Allah madaukakin sarki shi yasa sai Allah yake bamu wani irin nasiha don mu gane cewar akwai adalci a yadda Allah madaukakin sarki yake tafiyar da al'amura wallahi yan uwa musulmi idan da Allah madaukakin sarki ya so da da ya halicci duniya aka halitto mu sai a kyale mu haka kara zube a bar mu sakaka babu wata doka babu wata oda wacce za ta ce mu yi kaza ko kar mu yi kaza illa iyaka wanda Allah ya ga dama sai ya shiryar da shi zuwa tafarki madaidaici wanda ya ga dama kuma ya batar da shi ai dama da shirya da bata duk na Allah ne madaukakin sarki to kuma za a zo a waye gari a koma ga Allah inda ya so har ila yau ba a ce ku yi ko kar ku yin ba kuma a gabansa izo ibujiro da cewar ai ya kamata a matsayinka na mutum da muka halitta ka muka baka rayuwa muka baka lafiya muka baka kaza ya dace a ce kayi kaza kuma baka yi ba ya azabtar da kai amma Allah madaukakin sarki bai mana wannan ba shi yasa ko a ka'ida da tsari na dokar ƙasa ta Najeriya doka ba ta zama doka sai an ayyana ta an kuma karanta ta daidai da al'ummar da take rayuwa a wannan gurin daga nan ta zama doka amma ba zai yiwu ba a gaya wa mutane doka ba ba su san dokar ba ba a sanya ake so su nisanci dokar ba kuma rana tsaka sai a zo a kama su a ce bari a azabtar da su ko a ladatar da su akan abin da suka aikata ba daidai din nan ba shi yasa kuka ga ko a kasar mu Najeriya sai aka kirkiri shafin laifuka a kundin dokokin mu aka zo aka kirkiri kuma shafuka na me punishment da penalty idan ka saba wannan abin nan din to Allah madaukakin sarki shi ifa da yin wannan din domin kar a bar mu kara zube ka ɗauka cewa shi kenan kawai abin da ga dama shi za ka aiwatar sai Allah madaukakin sarki yake gama mana yan uwa musulmi yake ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku kare kawukanku da iyalanku ahalin kuɗin nan daga me wata azaba ta wuta wacce wuta ce wannan sai Allah ya ce wata wuta ce wacce take abincinta ko makamashinta mutane ne da manya-manyan duwatsu ga wutar ko a kan wutar akwai wasu mala'iku masu faɗi kuma masu ƙarfi waɗanda ba sa saba wa Allah in yayi musu umarni kuma suna aikata abin da ya ce su aikata. To yan wa musulmi idan har Allah maɗaukakin sarki zai yi mana kira cewa mu kare kawo kanmu da iyalanmu sai ni in tambayi kaina ko kai ka tambayi kanka ko ku ku tambayi kanku yanzu da meye kake jin cewa yau din nan da Allah zai karɓi rayuwarka ‘ya'yanka uku ko hudu ko biyar ko sama da haka wacce irin tarbiyya kake jin ka ɗora su wadda in ka rasin nan ma baka da wani damuwa baka da problem tattare da yaran ba za su zama wa iyalanka matsala ba ba za su zama wa unguwarku matsala ba ba za su zama wa garinku matsala ba ba za su zama wa addinin musulunci matsala ba me kai wa 'ya'yanka na wannan tarbiyyar 'yan uwa musulmi irin wannan ne ake so mu duba shi yasa a lokaci guda sai annabinmu mai rahama dudan dai mu gudu tare a tsire tare sai ya yi hadisi da yake ƙara nuna mana cewa dukkaninmu nan mutane ne waɗanda muke masu kiwo akan wasu abubuwa na amanoni da Allah ya ɗora a tattare da mu kuma kowa sai an budiddigi sai an tambaye shi yaya aka yi ya ka sauke amanar yaya ta tafi yaya ka fuskanci wannan amana ɗin to yan uwa musulmi idan in har annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya bujiro mana da wannan bayanin akan yadda za a bincike mu game da iyalanmu yadda aka yi muka ba su tarbiya yaya muka ba su yaya suke rayuwa in ba mu yi wannan ba to kenan ashe babu wani wanda zai sha a gaban Allah subhanahu wataala to lalle kenan yan uwa musulmi wajibi ne a kanmu mu dawo mu yi ta kokari mu kallaci wacce irin mu'amala ce take a tsakaninmu da 'ya'yanmu yanzu wani ya fi ƙarfin ya zo ya zauna da ɗansa ya tambaye shi ka je sallah wani ya fi ƙarfin i haka kai wani baya sake wa yaron fuska ta yadda har zai jawo shi a jiki ma ya gane wani kuskurensa da ya kamata ya gyara masa to yan uwa musulmi in dai aka ce haka za mu rayu yaya muke tunani idan muka je gaban Allah ba mu bar baya mai kyau ba a nan dai a hudubar mun nan ga hadisi mun karanta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da garanti da tabbaci cewa duba wanda ya rasu ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki wallahi duk irin aikin da yake aikatawa ya tsaya daga nan face abubuwa guda uku general rule din shine komai ya tsaya exception annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine abubuwa guda uku ke tafiya su je su kai masa a duk inda yake a makabarta a kushe wasu a gidansa waɗannan abubuwa ne guda uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana dudan dai mu faɗe ta mu yi abin da ya kamata ya ce shi ne sadakar da kai ta mai gudana sadaka mai wanzuwa sadaka mai haɓaka sadaka mai ci gaba da hauhawa wa'annan irin sadakoki ne sadakatun jariya su ne ko dai ka zo ka gina masallaci kamar wannan ko ka ba da filin da za a gina masallacin ko ka gina wata islamiyya ko ka je ka tona wata rijiya da za a rinka shan ruwa ko ka je ka dasa wata bishiya ko duk wani abu wanda za ka yi ya wanzu a ci gaba da amfanuwa da shi bayan rayuwarka annabi ya ce ina sahale muku garanti ne babu makawa wannan abin sai ya kai gare ka to sauƙi da sassauci a zamanin yanzu ba sai ka zo ka gina masallacin gaba ɗaya ba yanzu idan da ni da wani da wasu muka ji mu haɗu mu gina masallacin duk wanda ya zo ya kawo ko da buhu ɗaya ne na siminti aka yi ginin shi ma ya shiga ciki domin me ladansa ba zai gushe ba sai ran da aka ce an yi me an kawar da wannan masallaci din kuma ko an kawar wani da assasa bi iznillahi to yan wa musulmi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka mai gudana mai wanzuwa mai yaduwa bayan sadaka mai yaduwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai shine abu kuma da zai kala kaiwa bawa a kabari shine wadda yayi kokari ya karantar da ilimi wanda ilimin da ya ilimantar aka zo a bayansa ake ta faman ilimantuwa da wannan ilimin shine misali ka karantar wa'anda ka karantar ya Allah isa wa rayuwarsu albarka sai suka karantu su ma sai suka ɗori a turbar karantarwar sai suka ci gaba da karantarwa ko kuma malamai suka ce in ba su karantar ba ma da ilimin sai suka je suka ci gaba da yin wasu ayyuka na alkhairi wanda al'umma ta rinka alfahari da abin da suke na alkhairi yadda za su samu lada kai ma da ka ilmantar kana da lada kwatankwacin wannan lada da za a basu a matsayinsu na wanda ka ilmantar wannan shine abu na biyu yan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace abu na uku shine da na kwarai wanda shine muhallin mu da muke ta maganar nan a yanzu wanda ka haifa ka tarbiyantar da shi ka ilmantar da shi shi zai zama mai amfani wa al'umma kuma ya amfanar da kai ta fuskar yi maka addu'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haska mana yadda zaka gane amfanin da ko kuma zamansa na kwarai shine wanda yake amfanar da iyayensa tun suna rayu a ce a waye gari da aka zo ka shiga unguwa wani ya taso i gaishe ka i gode maka i ce ranar mun haɗu da ɗanka a guri kaza wallahi ya yi mana kaza kai Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwa albarka to yan uwa musulmi dole mu yi ta kokari mu ga meye muke ajiye wa kanmu saboda gobe da na ce gobe ba ina nufin gobe asabar ba gobe ranar yinin kiyama me kai takidi menai takidi domin ya zama cewa 'ya'yan da muka bari a baya sun amfanar da al'umma kuma sun amfanar da mu sun kuma taimaki addini na musulunci don haka yan uwa musulmi wajibi ne a kanmu mu yi ta kokari mu rinka duba 'ya'yanmu in za su fita mu duba ina suka fita in sun dawo mu bincike su daga ina suka dawo mu rinka dubawa suwaye abokanansu suwaye kawayensu suwaye abokanan hulɗoɗinsu da suke yi wannan duka iya taimakawa yaro ya zama ya samu tarbiyya ingantacciya da zai gane darajar kansa ya gane darajar iyayensa ya gane darajar manyan unguwansu ya gane darajar manyan gari gaba ɗaya kuma ya gane daraja da kima irin na addinin musulunci yanwa musulmi saboda wannan addini na musulunci da muke kallo addini ne wanda aka yi ta gwagwarmaya domin a kafa shi ya wanzu ya kawo har irin wannan gurare da muke ciki idan da a irin baya ne in za mu haska tarihi mu ga irin yadda ake azabtar da mutanen da suka ce bari su yi musulunci wallahi wani ma zai gudu ce ba zai yi musulunci ba saboda bai ratsa zuciyarsa ba amma yanzu muna nan a huce lokacin sallah mu zo mu yi sallah babu wani kalubale gagarumi da za a zo a ce a hanyar tafiyar ka wani iya nan iya jiran ka da bindiga ko da takwabi ko da wani guba ko da wani abu wanda za a kau da kai yanzu mun samu sauki mun samu sassauci za ka yi ibadarka iya karfinka iya iyawarka yanwa musulmi Allah madaukakin sarki saboda ya ƙara ba mu tabbaci ana samun rabauta a wajen bayar da tarbiyya wa 'ya'ya sai ya gaya mana yake cewa ai waɗannan da suka yi imani da Allah madaukakin sarki suka yi ayyuka waɗanda suka dace Allah ya ce to za mu zo mu sadar da zuriyarsu da su ba za kuma mu tauye musu da wani abu game da abin da suka kasance suna aikatawa na alkhairi ko kuma ayyuka waɗanda suka dace da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dan haka yan wa musulmi na ga lokaci yayi anan za mu dakata mu yi sallah muna addu'a da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu kwari da karfin da za mu dawo mu gyara kanmu mu gyara iyalanmu ya ba mu damar da za mu wanzar da tarbiyya a tsakanin 'ya'yanmu wallahi in muka duba za mu ga yana daga karancin yadda tarbiyyar ta kai wallahi wani idan babansa ne ma zai mar magana zai yi masa tsaki me ya jawo saboda karancin tarbiyya amma da a ce zan tsare kai ka tsare wancan ya tsare kowa ya tsare za mu zo mu rayu kaga mutum iya jin magana duk wanda ma ba a unguwar ike ba ya shigo unguwar ya ga an yi wani abu da bai kamata ba yayi tsawa za a ji tsawar to amma he mun tare amma yanzu in muka duba ai da yawa sun tafi ne akan su kawai ba su yarda a taba musu nasu ba yanzu shi wani abin da ya dauki rayuwa ba zan gaya wa ɗana wani abu da zai bata masa rai ba wani kuma shi zai ce ba zai gaya wa matarsa abin da zai bata mata rai ba to wannan yasa sai ka ga ɗan shi bai ma san meye ma mabubbugarsa ba kuma bai ma san ina yake tafiya ba me yasa saboda ba a so a bata masa rai to yan uwa musulmi ina kira a gare mu gaba daya da mu yi kokari idan muka gyara tarbiyar mu in Allah ya da zamu ga yadda za a nisanci zunubai da kuma aikata sabo da wasu ayyuka waɗanda duk shari'a ta yi Allah wadarai da su idan ko ba a yi wannan ba to za ku ga abubuwa suna ta taɓarɓarewa amma mabubbugar gyarar shine a ce tarbiyar al'umma ta setu akan turba iri guda idan aka yi wannan za ka ga an tsira duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya taimake mu ba mu dacewa a duniya da lahira yan wan musulmi yan wan musulmi da suke ba lafiya wasu a asibiti wasu a gidaddajin su wasu suna yawo da larurar mura a durar Allah ya ba su lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu mu kuma da muke da rayuwa Allah ya ƙara sanya wa rayuwar mu albarka idan ta mu ta zo Allah madaukakin sarki mu ma ya sa mu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh